بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله muna gode ma Allah tabaraka wa ta'ala da ya bamu ikon dawa don ci gaba da wannan karatu na littafin sahihul bukhari muna fata Allah muna muwafaqa da abin da zamu karanta Allah muna muwafaqa da abin da zamu saurara Allah sa abin da za mu karanta da saurarawa ya zama sanadiyar tsira gare mu duniya da lahira. Alfarma sayyidina wa maulana Rasulullah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama. Yau muna Alhamis 29 ga Jumadal Ula hijiran ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi sallam 1439 wanda ya daidai da 15 ga watan biyu miladiyar annabi isa alaihi salamu 2018 mun kwana a kitabu zakati don haka za mu tashi a ciki babul istifafi anil mas'alati babin da ke magana akan kamewa ga barin roƙo kamewa ga barin yin bara in ba zama dole ba to babin da ke magana akan hadisan da ke magana mana babin da zai kawo hadisan da ke magana akan kamewa matsayin kamewa ga barin bara sai ya zama dole to wannan shine watan babin da muke ciki sai lokaci yayi don haka za mu tashi a cikin hadisul babi har ƙarshe to wa haddathana abdan akhbarana abdullah akhbarana yunus an az-zuhri an urwa ibn az-zubayr wa sa'id ibn al-musayyib anna hakim ibn hizam radiyallahu anhu qala سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعداني ثم سألته فعداني ثم سألته فعداني ثم قال يا حكيم إن هذا المال حبرة قروة فمن أخذه بصحاوة نفس بورك له فيه ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه كالذي يأكل ولا يشبع اليد العليا خير من من اليد السفلى قال حكيم فقلت يا رسول الله والذي بعثك بالحق لا أرضى أحدا بعدك شيئا لا أرضى أحدا بعدك شيئا حتى أفارق الدنيا فكان أبو بكر رضي الله عنه يدعو حكيما إلى الأقاني فيعبى أن يقبله منه ثم إن عمر رضي الله عنه دعاه ليؤتيه فأبى أن يقبل منه شيئا فقال عمر إني أشهدكم يا معشر المسلمين على حكيم أني أعرض علي حقه من هذا البيت فيأبى أن يأخذه فلا فلم يزرع حكيم أحد من الناس فلم يز فلم يرزق حكيم يرزق هو يرزع يرزق لم تجزمه فلم يرزق حكيم الأعلى من الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى توفي حدثنا أبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري عن عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب أن حكيم بن حزام رضي الله تعالى عنه قال سألت رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فأعطاني ثم سألته فأعطاني ثم سألته فأعطاني ثم قال يا حكيم إن هذا المال خضرة حلوة فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه وكان الذي يأكل وكان كالذي يأكل ولا يشبع اليد العليا خير من اليد السفلى قال حكيم فقلت يا رسول الله والذي بعثك بالحق لا أرزق أحدا بعدك شيئا حتى أفارق الدنيا فكان أبو بكر رضي الله تعالى عنه يدعو حكيما إلى الأطاء فيأبى أن يقبله منه ثم إن عمر رضي الله تعالى عنه دعاه ليعطيه فأبى أن يقبل منه شيئا فقال عمر إني أشهدكم يا معشر المسلمين على حكيم أني أعرض عليه حقه من هذا الفيء فيأبى أن يأخذه فلم يرضع حكيم أحدا من الناس بعد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم حتى توفي وأن إمام البخاري حدثنا أبدان أبدان يا ذن سجم قال أخبرنا عبد الله عبد الله بن المبارك يا بام الأباري قال أخبرنا يونس يجي يونس بن يزيد العيلي يا بام الأباري عن الزهري يا كربودق محمد بن مسلم بن شهاب الزهري عن عروة بن الزبير شيكم يا جنك عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب ده سعيد بن المسيب آه إن قالوا رنا الإمام الزهري محمد بن مسلم ابن شهاب الزهري يا كربا daga mutum biyu ne shi zuhri an urwa ibn zubair wa sa'id ibn musayyib kaga mutum biyu karba gare shi to su mutanen nan guda biyu urwa da sa'id ibn musayyib sai suka ce anna hakim ibn hizam sanidai hakim ibn hizam radiyallahu ta'ala anhu qala حقيقة حكيم بن حزام يدالة تبت قريش ياتي سألت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فعلاني نادرو كما قال الله صلى الله عليه وسلم ما أنا نام سروقو ناتم بيشي واني أبو فعلاني سيباني ثم سألته نساك روقان شدي فعلاني ما قال الله يباني كاجبيو كنا ثم سألته سنة نساك روقان شدي نأكو فعلاني يباني aka ce duk lokaci ɗaya ne sun maƙala sai annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam ce ya hakimu ya kai hakimu inna hadha almala khadiratun hulwa sani dai wannan dukiya da kake gani dukiya ce khadiratun mai kyan mai ban shawa a ido shine khadira khadira abinda yake an ɗauko shi ne daga furanni da yabanya wadda ke kore kasa in tana da kyau za ka ganta koriya shar yabanya kenan to sai aka fassara dukiyar da yabanya wadda take koriya shar wadda take da ban shawa a ido kenan kaga hadiratun mai kyau a gani a ido shine mai koriya sannan hulwatun wajen ɗanɗano kuma mai daɗi ce kaga nan magana a gani a ido akwai kyau da ban shawa akai ga baki kuma akwai dandano shine mana faman akhadahu bi sakhawati nafsin burika lahu fihi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ce kaga da dukiyar nan take to duk wanda ya karbe ta ya rike ta bi sakhawati nafsin da saukin dabi'a an fassara shi da yawa sakhawati nafsin sakhawati nafsin wanda ya karba da saukin ɗabi'a ba naci ya riƙa yi ba ba bara ya riƙa yi yana nacewa ba har aka bashi har ya riƙa a'a dai bisa hulati ɗab'in dai aka ce bisa khawati nafsin bi ɗibi nafsin domin su khawati nafsin da malamai su zo sai suka ce zai iya aunuwa ga kowa shi mai baran da mai bashi duk sakhawati nafsin na iya shiga sakhawati nafsin wanda ya karbi dukiyan nan da jin daɗin mai bashi ba na ciye mai ba ba matsa mai yayi ba ba damun shi ya rike yi ba har ya ce kai Allah dai bari dai a basu a huta eh bari dai in bashi in huta saboda na ci yayi yawa ko ko a ya ce ya hakuri ya kiya kaga in ya dauka bashi babu daɗin rai to ba shi ba sai maza Allah ya ce bisa khawati nafsin wanda ya bashi ya bashi kan daɗin rai ko kuma a shi da ya yi roƙon ko kuma da aka ba ya riƙi duke bisa kawata nafsin ba don ya nuna sa rai ba ba don ya nuna kwaɗai ne ba ba don ya nuna naci a roƙon ba ko baran ba duk an fassara su kawata nafsin zai iya ɗaukar shi akhiru zai iya ɗaukar shi mu'udi ɗin mai bayarwa to duk dai wanda ya riƙi wannan dukiya bisa kawata nafsin da saukin lamari ba na ci ya riƙa yi ba har aka ba shi buri kalahu fihi za a yi albarka gare shi za a yi albarka domin wanda ya bashi ya bashi cikin daɗin rai Allah zai ma wanda duki albarka shi ma ba wulakanta kanshi yayi ba ko naci ya rike yi har aka bashi burika lahu fi za a yi albarka gare shi fihi a cikin dukiyar nan wa man akhadahu bi ishrafi nafsi wanda kuma akhadahu ya karbi dukiyar nan bi ishrafi nafsin da tsananin sarai da nuna kwaɗai duk an ci ishrafi nafsin da kuma hange watan abin da yake nesa ka san kwaɗai da sarai zai sa mutum ya rika ɗaga wuya na hango shi ko kwaɗai da sarai zai sa mutum ya rika hango abin da yake nesa to wannan shine ishrafi nafsin din aka ce da naci a cikin roƙo duk ishrafi nafsin ne to wanda kuma ya rike shi bi ishrafi nafsin lam yubarak lahu fihi babu albarka a ciki aka ce bi ishrafi nafsin shi wanda ya bashi sai da rai shi ya baci kaga wancan bisa hawati nafsin aka ce bi ibi nafsin da akwai riwaya bi ibi nafsin din to kaga shi kuma wannan bi ishrafi nafsin sai zama aka san shi in an juyar da shi a wajen mai bayarwar to aka ce bi ishrafi nafsin da bacin rai sai da ya kai ga mai abun bai ba ba sai da ran shi ya baci to lam yubarak lahu fihi wannan abu ko an bashi komai yawan shi ba za a yi albarka ba gare shi fihi cikin wannan dukiyar wa kana kallazi ya'kul wala yashba zai zamo kamar mai ci bai koshi mai ciwon yunwa kenan in ya yadda abin ya zama mashi hali yayi naci ya rika naci sai an bashi ba zai yi hakuri ba ba zai kame ba to zai zamo kaman mai ciwon da bai koshi mai ciwon yunwa akwai ciwon yunwa wanda yanzu mutum zai aji abinci yanzu sai je na yunwa ko ciwon yunwa ke zai zama kuma yana haka kallabi ya kulo lashi ba ali yadul ulya khairu min al yadis sufla annabi sallallahu ta'ala sallam yace kullun dai hannu wadda take sama madaukakiya khairun ita ce mafificiya min al yadis sufla da wadda take kasa ma'ana hannun mai bayarwa ta fi girma da daraja bisa ga hannun mai karɓa ya alidul uliya ita ce aliyadul mu'udiya hannu mai bayarwa ko hannun mai bayarwa ita ko watan aliyadul sufla ita ce yadul mu'udat aliyadul mu'udat hannun da ake ba haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce قال حكيم in antuna dai wannan bayanonin samana da yawa al-yadul ulya da al-yadul sufla da fasaruran da malamai suka yi masa qala hakimun kaga manzo Allah ya ma hakimun da hizamin wa'azi yayi roko su daya an bashi yayi roko su biyu manzo Allah ya bashi yayi na uku manzo Allah ya bashi to daga na uku ne to shine fara mishi wa'azi ya fara mishi wa'azi qala hakimun hakimu yace fa qultu ya rasulullah sai nace ya manzon Allah wallazi ba'athaka bil haqqi na rantsi da ubangijin da ya aiko ka bil haqqi da gaskiya shine addinin musulunci bil haqqi da alqur'ani la arza'u ahadan ba'daka shay'an hatta ufarika ad-dunya yace daga yau babu wanda zan tauye ma abinai har da rabu da duniya ma'ana ya je wajen wani ya ce ya bashi abinai ya ce ba zai haka hanyar da duniya ya rasulullahi ba'daka aka ce ba'da hayati kai ke nufi ko ba'daka bayan yau din nan maganar nan to ba zan tauye ma kowa abinai ba ko menene ko mi kankanta shi hatta ufarika duniya har in rabu da duniya fa kana abubakrin سيدنا أبو بكر ياذم رضي الله تعالى عنه يدعو حكيما بما ذا الله فاتبه سيدنا أبو بكر يكن كرا حكيم إلى الأطاء زوا كوت التكا دا أكي با نبيت المال فيا أبا أن يقبله من سيكي كربا سيكي كربا wannan fa ba wai abin da ya roƙa bane a kiran shi aka saboda mubalaga kan wannan layi na maganar roƙo ya aje shi abinda ma bai roƙan ba ya aje shi balle kaga wani shinge ne yake yi wanda ma za a bashi bai roƙa ba ya kau da kai gaban shi don me don kada ya kai ga roƙawa sai na bakar na na kiran shi ya bashi faya ba an yakbalahu min summa inna umara asidna umar bin khattab ya zama khalifa shi ma yakan kira shi da ahu li yudihu fa aba an yakbala minhu shay'an ya kira shi ya bashi wani abu da ake rabawa daga bitul mal na dukiya ya ki ya karbi komai fa qala umar sayyidina umar bin khattab radiyallahu anhu yace ya ma'shar al-islam ko ya ma'shar al-muslimin ya ku jama'ar musulmi inni ushidukum ina sanar da ku ala hakimin a bisa hakimin ihzami ina kafa ku hujja ina kafa ku shaidu anni a'ridu alaihi haqqahu min hadha al-fai'i fa'aba ina bijiran masa da haƙƙinsa daga wannan dukiya ta baitul mali amma fa'aba yana kin karba kuma haƙƙinsa ne fa'aba anni akuzuhu don haka falam yazra hakimun ahadan من الناس بعد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم حتى توفي yace saboda haka hakimu lam yazra ahadan bai tauye ba kowa komai ba minan nasi daga mutane baya annabi sallallahu ta'ala sallam hayyi wafat duk wanda ya bashi daga sarakunan nan wanda ya bashi hayya zuwa kan muawiya wanda ya rasu ne a zamanin shi a zamanin shi shekara ta goma da mulkin sa watan hakimu ya rasu radiyallahu an amma bai karbi komai ba daga waɗannan tun daga lokacin da ya manzo Allah alƙawari ya bau wannan maganar roƙo abinda ba ba roƙa ya ba in ya taho baya karba in ya taho baya karba saboda mubalaga a cikin ihtirazi kaga daga nan hadisin nan na karantar da abubuwa da yawa daga ciki hikima muhammadiyya watan hikima nabawiyya hikimar annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam a cikin dukkan lamurra kaga nan annabi sallallahu alaihi wasallam bai mai wa'azin ba tashin farko sai da yayi so dai ya bashi yayi so biyu ya bashi yayi so uku ya bashi to sannan ya mai wa'azi kaga na annabi sallallahu alaihi yana koyar da in an tambaye ka komi nacin mutum yayi ma naci ba shi in yaso kai mai wa'azin abin da shari'a ta tanada ko sai ka mai wa'azin abin da shari'a ta tanada domin in in baka bashi ba sai kai kai masa wa'azi abin da zai dauka wa'azin ka dama kayi ne ba don komai ba sai don ka hana mashi wani salo ne na hana mashi salo ne na hana mashi amma kuma ba zai wa'azin ba zai shige shi ba ba zai shige shi ba ko kaɗan amma in kana so ya shige shi ba shi idan ka ba shi in kai mai wa'azin to abin da zai nuna maka zai fahimci lallai wa'azin nan da gaske kake yi don sai da ka ba shi ba ƙyashi ba ne ka ba shi in dan ba shi amma kuma ka mai wa'azi kaga wannan shi zai yi zama auka mafi aukuwa da mafi tsayuwa a zuciyarsa to abinda manzo Allah sallallahu alaihi karantar kenan ko da ya saban yayi nacin ba shi sannan kai mai wa'azi ba shi sannan kai mai wa'azin amma in ka ki bashi kai mai wa'azin kawai to wa'azin ba zai tasiri ba bisa ga in ka bashi saboda damuwar sa baka bashi ba ba ta ma bashi damar ya fahimci ma me kake nufi amma sai da ka bashi yadda yadda hankalin shi zai taru wuri daya duk abin da zaka faɗa mishi zai gane zai fahimta to aka ce malamai suka ce yana daga cikin hikimar annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama wanda ya karantar a cikin wannan hadisi to باب من أعطاه الله شيئا من غير مسألة ولا إشراف نفسه wannan babi yana magana akan Imam al-Bukhari rahimahullah yace wannan babi yana magana akan wanda Allah ya bashi wani abu min gairi mas'alatin ba roƙoyi ba Allah da ya kuro mashi abin Allah ya bashi amma ba roƙoyi ba ba barayi ba wala ishrafi nafsin ko kuma ishrafi nafsin watan sarai sarai da kuma tsananin naci duk ba shine yayi ba a haka dai abin ya taho kawai ko to me amsa har yaqbal ya karba kawai a hadisul bari za su tabbatar da abin da Allah ya koro maka ba ma roƙo kai ba ba naci kai ba ba sa rai kai ba ba nuna kwaɗai kai ba haka dai abin ya taho ka karɓa kawai kaga shine amsa amsa shine to sai ba a ba a fitar da amsar ba sai kawai aka kawo wannan to makasudi ma'ana amsa bal yaqbal ya karba Sheikh Muhammad Nazif yace ma ja bila ishraf nafsi wa su'lihi halalun wa rizqun siqa min ghairi minnati watan duk abinda mai ya kuta tilfarida yana magana akan roƙo mutum mai shi sana'a bai da kyau ka tashi ka nemi na halal ɗinka ji mai yakuta ka nemi halal ka ci halal ka tufatar da kanka halal duk yana wannan to sai ce wa ma ja amma abin da ya zo bila ishrafi nafsi wa su'lihi halalun to ai irin wannan ne wanda Imam Bukhari yayi tarjama da shi halalun wa rizqun sika وفي أموالهم حق للسائل والمحروم حكنا ونن بابنا مغانا أكن ونن آية dake cewa wa fi amwalihim haka nama a cikin dukiyoyinsu su masu tsoron Allah masu tsoron Allah ake magana sifan muttaqina ce an koro muttaqina watan masu tsoron Allah إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجؤون وبالأسهار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم وأن صفة المتقين شيء وادا كتكن صفة فنسو أقوي حكي كما فراشي wanda ya taho ya musu bara ya roƙe su ya kawo musu bukatarsa dan akwai lokacin da mutum zai zo ya kawo bukata ma ba yana nufin bara bane ba yana nufin bara bane amma ma'anar bara ce ma'anar bara ne amma bai zo da siga irin ta bara da aka saba ba ya kawo maka takarda an rubuta mishi magani a asibiti yana bukatar magani kaga wannan bukata ce ya kawo ma kuma roƙon ka yi ka taimake shi to wannan shi ma kaga bukata ce to duk yana daga cikin sa'ilu din dan ba haka kawai ka dauka ka bashi ba eh tambaye kai sawa'an da siga ce ta bara irin wanda aka saba da ita ko kuma da siga ce ta roko ko tambaya ko kawo bukatar misali to duka dai akwai haƙƙi suna da sun tanadi wannan don watan biyan bukatar waɗanda suka roke su ko suka yi musu bara wal mahrum har ma waɗanda ba su tambaye su ba ma'ana waɗanda ba su tambaye su ba su sun kame kansu gabanin roƙo ba su roƙo amma bai hana kuma su lura da waɗanda ke da bukata ba su ɗauko su ba su shi ne Allah ya be su daga cikin kyawawan halayensu su ɗauka su ba mabarata kuma ma waɗanda suke mahrum mahrum an mai fasarori da yawa aka ce mahrum wanda ya hana kan shi bara ya hana kan shi bara ya hana kan shi roƙo ya hana kan shi ya je na maula mahrum kenan ko kuma mahrum wanda kamun kanshi ma baya bari a bashi mana kamun kanshi bai bari a bashi ya kama kanshi sai ana dauka yana da don haka in an zo bawa sai a ketare shi ba a bashi kuma yana da bukata mahrum an hana an hana masa wajen rabu ba a bashi saboda baya tambaya saboda bai nuna shi mabukaci bane to aka ce duka yana da ma'anan mahrum din to shi ma wannan babi na magana akan wannan aya
حدثنا يا ابن مكين حدثنا الليث عن يونس عن الزهري عن سالم أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت عمر يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيني العطاء فأقول أعطيه من هو أفضل إليه مني فقال خذه إذا جاءك من هذا المال شيء وأنت غير مشرك ولا سائل فخذه وما لا فلا تتبعه نفسك نفسك حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن يونس عن الزهري عن سالم أن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال سمعت عمر يقول كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يؤطيني الأطاء فأقول أأته من هو أفقر إليه مني فقال خذه إذا جاءك من هذا المال شيء وعنت غير مشرف ولا سائل فخذه وما لا فلا تتبعه نفسك وأن الحديث يحيى بن بكير هذا تدم إمام البخاري قال حدثنا الليث yace dai sun sa'ad ya zantar da mu an yunusa ya karbo daga yunus ibn yazid al-aili an az-zuhri shi kuma ya ji daga muhammad ibn muslim ibn shahab az-zuhri an salim shi kuma ya ji daga salim ibn abdullah shi kuma salim ibn abdullah yace anna abdullah baban shi abdullah ibn umar baban shi ne shi salim dan dan abdullah ibn umar ne jikan sayyidina umar ibn khattab ne yace anna abdullahi ibn umar sande baban shi abdullahi ibn umar yadda Allah tabbata ga dan da uban qala yace sami'tu umara yaqulu naji sayyidina umar yana cewa in ji abdullahi ba yaji baban shi shi ma kaji wannan magana daga salimu salimu daga baban shi abdullahi shi ma abdullahi daga baban shi sayyidina umar kaga daga jika da da da uba haka aka koro yace ya ji sayyidina umaru ya kulu yana cewa kana rasulullahi sallallahu ta'ala wasallam yu'dinil adaa manzo Allah sallallahu alaihi da yawa yakan bani kyaututtuka fa aqulu a'adihi man huwa afqaru ilayhi minni sai ce ya rasulullahi aba wanda yake ni bukata aba wanda yake ni bukata kaga nan akwai darussa da yawa a ciki cewa aba wanda yake ni bukata yana karantar da isari da kuma kaunar sahabbai ga junansu ya san kada ya karba shi akwai wani wanda yake shi bukata kaga wannan makarimul akhlaqi yake karantawa fa qala manzo Allah sallallahu ta'ala sallam yace khuzhu karba kawai an shi kawai haka sai da aka bashi umarni ya karba wasu suka ce irin wannan manzo Allah ba zai mutun kyauta ba ya ce a ba wani saboda mi saboda ma atakumur rasulu fakhuzu kuma na kuma nubantahu ko da ake ganin kamar wani hukunci ne in manzo Allah zo muku da wani hukunci ku karba a dumma abin da ya zo muku da shi sawa'an hukunci ne ko menene fa ku zo kawai ku karba ko kana da irin shi gida ka karba kawai fa ku zo ku karba ai kaga annabi sallallahu alaihi wasallam wata da aika masa sayyidina umaru jabban da in an tuna ta alhariri irin wanda irin ta ce ya taba gani ya zo ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya dace a ce ya rasulullahi kana da irin wannan jabba domin a rika sa ta lokutan ido da da lokacin juma'a in an yi baki kuma manya saboda riga ce ta alfarma to sai manzo Allah saboda riga ce ta alhariri manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ayi mai wanda bai darabo alakira shike sata shike sata kaga sai na Umar ya bata baya sai gashi ran nan ta zo irin su zo cikin ganima sai manzo Allah ya aika ko aka yi mu manzo Allah hadiyarsu sai aika masa na Umar guda sai na amur ya ɗauko ta ciyar rasulullahi ba irin ta bace kace ba mai sa ta ba sai wanda bai da rabu a lahira ce kuma ka bani ita ya rasulullahi to menene karatun da ke ciki manzo Allah sallallahu alaihi ce to ai ka iya ba wani dan uwanka wanda shi ba musulmi bane don ka sadar da zumuntar da kai ko da ba musulmi bane ka iya sayarwa ka batar da kuɗin duka sawa dai ne ba za ka yi ba haka maza Allah ya ce ka iya ba wani dan uwanka kuma ka iya sayarwa kai amfani da kuɗi da haka sai ba wani dan uwansa li umminsa wanda yake makka kafin ya musulunta sai aika mishi ya sadar da zumuntar shi da shi to wannan dai kaga abin da yake nufi kaga maza Allah da ya bashi sai da ya tabbatar da ya karba don haka nan ma sai ya ce khudhu karba idza ja'aka min hadha al-mali in wani abu ya shay'un wani abu ya zo maka min hadha al-mali daga wannan dukiya wa anta ghairu mushrifin alhali ba nema kai ba ba naci kai ba ba ka sa rai bane duka ghairu mushrifin din wancan ishrafin da aka ce wala sa'ilin ba roƙo kai ba amma akwai abin da ba roƙo mutum ba amma in aka ga ya rika sa rai yana dage yana tsananin kallo sai a ce wani abin ga ya biya mai gare a bashi to ba shi ka nuna ba ba ishrafi to fakhuz wala sa'ilin ba kuma ruku kai ba da baki ken fakhuzhu ka karba kawai to kaga wannan fakhuzhu kaman shine jawabin can da Imam Bukhari a tarjuma bai cika ba sai ka kaddara babu man a'tahu Allahu shay'an min ghairi mas'alatin wala ishrafi nafsin ai ba amsa to fa khuzhu to kaga aka fahimce shi daga cikin wannan nassi na hadisi annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam sai ce fa khuzhu wa ma la abinda kuma ba haka ba ba haka yazo maka ba fala tutbi'hu nafsaka karka biyan ma nafsaka ranka shi mana karka je kai ta nema kana sa rai kana wulakantar da kanka kana naci har akai ko za a baka a baka ba cikin dadin rai ba in za a baka ba cikin dadin rai ba kai ba sai da ka zubar da mutuncin ka sannan aka baka amma abin da ya zo maka Allah ne ya koro maka babu haka Abu Hurairah ya ce ni duk wanda ya bani in dai ba roƙo ne ba zan karba duk wanda ya bani in dai ba roƙo ne ba zan karba amma roƙo yace fala
babu man sa'ala an-nas takassuran
ta haka malamai na da maganganu da yawa a cikin wannan har suka gangaro kan maganar kyaututtuka daga shugabanni kyaututtuka shugaba ya maka yayi maka baiwa me matsayinta karbarta da sauransu malamai sun yi maganganu da yawa wanda tun daga kan sahabbai akwai waɗanda su sun yadda kowane basarake zai maka kyauta ka karba kawai ba ruwanka wasu ka ce a'a ka auna ka ga meye hanyoyin shigar kuɗinsa halal ne ko haram ne in halal ne dukiyarsa ce zai iya samu ta hanyar halal shi kenan za ka karba amma in bai da hanya sai ta haram to karka karba karka karba da haka aka samu sabani wasu ma gaba ɗaya suka kore karbar hadiya ta shugabanni amma kuma wannan sabani ne irin su sayyidina Abu Huraira sayyidina Ali da sauransu su suna karba kuma sun ce babu komai
باب من سأل الناس تكثرا باب من سأل الناس تكثرا watan babi wannan babi na magana akan wanda ya rika tambayar mutane takassurin kuma yana yawaitawa ya tambaya ya saki ya tambaya ya saki ya tambaya ya saki wasu kace takassuran watan ba don bukata ba a dan dai shi ya samu dukiya ya tara kawai amma dai in Allah akari da ahadisul bari suna magana ne akan naci naci mutum ya maida aka ce to ai duk cikin wannan ma nacin ma na nuna kwadayin tarawa kwadayin tarawa nacin domin mutumin da ya yi daru yanzu an jima da marece da sauransu kaga bai rasa wata kila marra ɗaya wanda zai samu abin da zai zai ci a wannan yini amma kuma sai zama sana'a to takassuran din nan yawaita roƙon shine wannan al'amari ne wanda shari'a ba ta so yawaita roƙon shari'a ba ta so mun da wuto shi can baya roƙo akwai lokacin da zai zama haramun ko bara akwai lokacin da zai zama makaruhi akwai lokacin da zai zama mubahi akwai lokacin da zai zama wajibi dole ne saboda kana cikin mutanen da su ba su san wanda fa bai da ba sai da wanda ya roke su kawai wanda bai da wanda ya ce ga bukatar shi amma in za a shekarar nawa bai hudu bukatar shi ba to babu ruwan su da wannan taimakon to don haka kuma shi bai yana da rashin lahiyar da bai iya bida bai iya bida to wannan wajibin shi ne tashi ya roƙi jama'a domin ya samu abin da zai ci don ba zai mutu ba kaga nan ya zama dole gare shi ya zama dole gare shi to
حدثنا يحيى بن بكير na mubali inda yake halal kamar misali kasance an ce wanda yana da abinda yana da abinda zai hana shi roƙon amma yana roƙon kuma ya bayyana da wulakancin kama wulakancin kama da an gaishi an ga wanda bai da amma kuma sai yana da abin da zai hana shi roƙon to yanayin roƙo gari shi haramun ne to inda yake mubahi bai da kuma bai bayyanar da wata kama ba wadda za ta nuna tsanani fiye da halin da yake ciki to wannan shi halal ne gari shi ma'ana halal ya ga dama ya roƙon shi in kuma yana iya jurewa ya jure wanda ya ga Allah ya bashi a bai roƙa ba shikenan kaga halal ne gari shi zai iya kamewa kuma in yaji bai iya kamewa zai iya roƙa idan bai da to wannan mubahi ne gare shi halal ne gare shi
حدثنا يحيى بن بخير نعم.
حدثنا الليث عن عبد الله بن ابي جعفر قال سمعت حمزه بن عبد الله بن قمر قال سمعت عبد الله بن قمر رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة ليس في وجهه مزعة لهم وقال إن الشمس تدنو يوم القيامة حتى يبلغ العرق نصف الأذن فبينهم كذلك استغاثوا بآدم ثم بموسى ثم بمحمد صلى الله عليه وسلم وقال عبد الله بن صالح حدثني الليث حدثني ابن أبي جعفر فيشفع ليقضى بين الخلق فيمشي حتى يأخذ بخلق بخلقة الباب فيومئذ يبعث الله مقاما محمودا يحمده أهل الجمع كلهم وقال معلل حدثنا وحيب عن النعمان بن رشيد عن عبد الله بن مسلم أخي الزهري عن حمزة سمع ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم في المسألة حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عبيد الله بن ابي جعفر قال سمعت همزة بن عبد الله بن عمر قال سمعت عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ما يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة ميشمنا يأتي سيزمو في يوم إذا فائل سنة كوكما وتقيل وسوسم يومه da nasba yauma hatta ya ati ya to ya nasbanci yauma akan zarafi yauma yau ba fa'ili bane na ya atiya har ya atiya yauma liqiyamati ya zai kema ran tashi alkiyama ko kuma ranar tashi alkiyama ta zo kaji bambanci kenan an ce yaumu hatta ya atiya yaumu liqiyamati hatta shi alkiyama ya zo ko hatta ya ci yawmal qiyamati har ya zo matashin alkiyama an ji bambancin in an ce yawma da yawmu laysa fi wajhihi muz'atu lahmin wannan hadisi ya ibn bukairi ya zantar da mu qala ya haddathana laysu laysu ibn sa'd ya zantar da mu an ubaidillah ibn abi ja'far ya karbo daga ubaidillah ibn abi ja'far qala ya sami'tu hamza ibn abdul abdullah يا دي حمزة بن عبد الله بن عمر قال يتي سمعت عبد الله بن عمر يتي ناجي عبد الله بن عمر يدالا تبت غريشي قال يتي قال النبي صلى الله عليه وسلم يتي من الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال يتي ما يزال الرجل يسأل الناس متم بذي بشي با يسأل الناس ينا برا ينا روكم متاني دديني حتى يأتي yawmal qiyamati har sai ya zo shi mai barin nan kenan ya zo ran tashi alkiyama laysa fi wajhihi muz'atu lahmin babu tsokan nama a huskarsa duk an yayyage ta duk roƙo ya yayyage ta babu nama a huskar wanda zo ran tashi alkiyama wa qala kaga wannan yana karye guwawu ga alki roƙo ko kuma wato bara ya zama jinjindin ba ba kan bukata ba ba kan lalura ba amma shi kuma musulunci saboda me saboda addini ne na sauki in tsananin ya kama a haka sai ai kuma an halatta wa qala annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam yace inna inna ash-shamsa tadnu yawm al-qiyama sani dai rana tana kusa da kanu ranar tashi al-qiyama hatta yabluga al-araqu nisfa al-uzni har gumi zufa ya makare mutane har ya zuwa rabin kunne cikin zufa ne ya kasa wanda suke cikin gulbi fa bayana hum kazalik aka ce to me dalilin kawo wannan shi dai wannan wani yanki ne na watan abin da yake magana akan watan tashin alkiyama tashin alkiyama ahwal da tashin alkiyama to me alaƙa shi da wannan magana bara to alaƙa shi don a san girman waccan magana laysa fi wajhi muz'atu lahmin ba ko tsokan nama ya tsoka mana a fuskar shi duk an yayyage ta an ciccire ta saboda roƙo to ka kama fuskar kware take to waɗanda ma ke da huskokin da nama ciccike tsananin zahi ya kai ko kaka to ina ta ga wanda shi babu ko tsoka babu ko tsokar a fuska aka ce shine kawai ma'ana tunda an kawo maganar tashin alkiyama to bari a ƙara faɗaɗa bayani a kanta cewa rana ta yi kusa har yadda zufa zai kai wata rabin kunne babai na mahum kazalik mutanen mahshar waɗanda suke a mahshar taron da na tashi alƙiyama baina ma ko baina duɗin da baina ma da baina watan al'amari ne wanda ke nuna fuja'iyya fabaina muna nan kwatsam muna nan kawai to an ce fabaina da baina ma duk ma'anar su ɗaya ne fabaina hum kazalik suna nan a cikin wannan hali kwatsam istighafu bi adama sai suka yi istighafa neman agaji bi adama da annabi adama wajen ubangiji aka ce kai ne abul bashar kai ne wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya ce ma mala'iku su yi masu jada kai ne kaza kai ne kaza aka ce ma annabi adamu kirari sai da aka kare annabi adamu ya ce a'a wannan lamari ba nawa bane kaga kenan wanda bai yadda da ayi tawassuli da ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi wasallam ba ku istigasa da shi a nan duniya to za a yi ranar kindillanci ira ta shi kiyama mutum bai nan ba zai yi na dole domin da wanda ya da wanda bai daba ma kowa istighafu bi adama har a kai ga sayyidina maulana rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam kuma bi Musa sannan kuma da abin ya kai haka suka yi tausiri da annabi Musa a wajen ma'ana suka yi istigasa da shi roƙo suka yi kamun kafa istigasa ya agaje su wajen Allah tabaraka wa ta'ala ثم بمحمد صلى الله تعالى عليه وسلم سنة أهقرار أهقنقر زوا بشبقبا سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وانا أكو اختصاري أتشكي domin ba waɗannan uku ɗaya ba ne akwai waɗanda aka yi ba annabi adamu kafin annabi musa kaga bai faɗi annabi ibrahim ba ba faɗi annaba ba da yawa to wannan akwai ikhtisari a ciki wa zada abdullahi abdullahi ya daɗa a riwayarsa haddasani laisu واتى الليث بن سعد يا زنتدني حدثني ابن ابي جعفر واتى ابن ابي جعفر يا زنتدم فيشفق سيجي يتيتو ليقضى بين الخلق فذا الله صلى الله عليه وسلم زيجي يتيتو او وجن الله واتى دون اي حكمشي تكانين حليتا فيم فيمشي كو حتى ياخذ النبي صلى الله تعالى عليه وسلم زي تفي حتى ياخذ بخلقتي البابي هل يريقوا ده حلقه zoben nan na kofar watan aljanna haka wasu ka ce wasu ka ce a ba zoben kofa hadara zobe ne na majazi ba za a kwai shi ba ba za a kwai shi ba abinda dai kinaya ce anil qurbi kinaya ce akan qurbi kusanci kaga yanzu in nace na zo kofar wane to ai kaga duk inda nake nesa nake misali to yanzu na zo ƙofar shi ma'ana ƙofar shi daidai ina nuna kusanci ina nuna kusanci an zo ƙofar wane ma'ana an nemi kusanci da shi ko an zo kusa da shi to haka wannan kinaya ce anil ƙurbi daga ƙurbi kusanci ba kuma kusanci bane na masafa ba kusanci bane na masafa kusanci ne na matsayi na maza Allah sallallahu alaihi irin da sun bada na fatadalla to irin wannan dunuwa sifa'in ne la dunuwa makanatin don aka cewa halqatil babi an ce ko dai ta zama kofa aljanna haqiqatan ko kuma kofa hadra majazan kofa ta hadara ta ubangiji bisa kan majazi to fa yawma izin annabi sallallahu ta'ala sallam ya zo fa da Allah kamun kafa ya ceci halitta gaba ɗai abinda dukkan annabawa da manzanni suka ce ba matsayin su bane domin an yi hakan ne dan da manzon Allah aka fara sai ya ce ton sauran mabiya za su iya ganin cewa wannan kowa ma zai iya yi dan dai an fara da manzon Allah ne kawai to bari a faro wajen saura yadda dukkan sai sun tabbatar da ba mai iya yi to sannan a zo ga wanda zai sayyidina maulana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fa yawma idhin yab'athuhu Allah maqaman mahmudan a wannan yinin ne Allah tabaaraka wa ta'ala zai tada zai tsaye da annabi sallallahu alaihi wasallam a matsayin nan nashi abin yabo asami an yab'athaka rabbuka مقاما محمودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا مقاما محمودا shine wannan makamin na ash-shafa'atul uzma domin kowa da kowa sai ya gode wa manzon Allah da annabawa da manzanni Allah bai kalle su ba sai da suka kamun kafa da manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama da haka har kafirai ma za su gode saboda tsananin da suke ciki manzan Allah ne ya sa a yi au a yi hukunci su ma tafi wutar don suna cewa su dai a yi hukunci su tafi ko da wutar ne ko wutar ne wal iyazu billah to kaga shine yace fa yawma idhin yab'athu Allahu maqaman mahmudan yahmaduhu ahlul jam'i kulluhum dukkan halitta dukkan taron mahshar yahmaduhu za su gode ma manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam wa qala muallaf yace muallaf ibn asad qala yace haddathana wahib wahib ya zantar mu an nu'mani daga nu'man ibn rashid an abdullah ibn muslim ya karbo shi kuma ko ya ji daga abdullah ibn muslimin akhi zuhri dan uwan muhammad ibn muslim ibn shahab az-zuhri kaga shi abdullah ibn muslim ibn shahab az-zuhri dan uwan Muhammad ibn Muslim ibn Shihab az-Zuhri an Hamza shi kuma yaji daga Hamza sami ibn Umar yaji Abdullah ibn Umar radiyallahu ta'ala anhuma annabi sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wa sallama fil mas'alati akan hukuncin mas'alatin roko din nan amma banda wannan ziyada din wazada da yace wazada da yace in dai wannan abin da yake nufi wata riwaya ce wata hanya ce daban ƙari akan waɗancan amma fa fil mas'alati la fi hadhihi al-yad al-mutaakhira a cikin wancan maganar watan wanda ma yazalu ar-rajulu yas'alu an-nas hatta ya'ti yawm al-qiyamati laysa bi wajhihi muz'atu lahmin wannan ne to yake magana banda wannan ziyada wannan ƙari na'am
باب قول الله تعالى لا يسألون الناس إلحافا باب قول الله تعالى لا يسألون الناس إلحافا wannan babi magana ce yana magana akan zancen Allah tabaaraka wa ta'ala la yasaluna an-nas ilhafa yana daga sifar masu tsoron Allah dinnan ko kuma sifar bayin Allah dinnan yabo ne kaga nan abinda Imam Bukhari ke nufi Imam Bukhari yana nufin ya akkada wannan tarjama ne domin ta nuna yabo Allah ya yabi waɗanda ba sa roƙo irin roƙon nan na naci ba sa roƙo irin roƙon nan na naci su matsa eh to yabon su Allah yayi to shine al-Imam Bukhari sai buɗa da wannan yabo yaban ma musamman kanshi sai mai sai mai tarjama la yasaluna nasa ba sa roƙon mutane watan ilhafan bisa kan watan naci eh bisa kan naci domin ita ayar ta faro ne lil fuqara alladhina uhsiru fi sabilillahi la yastati'una darban fil ardi yahsabuhum aljahilu aghniya min at-ta'affuf ta'rifuhum bisimahum la yasaluna an-nasa ilhafa وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم wannan shine cikin ayat gaba ke da misal imam bukhari ya waro wannan la yasaluna an-nas ilhaba saboda rashin roƙon bisa ga naci sifa ce ta yabo to sai tarjuma da ita to
wa kamil gina wa qawlin nabiy sallallahu alaihi wa sallama ولا يجد غنى يغنيه وكميل غنى كما wannan babi na magana akan wadata wadata ana magana wadata abinda zai wadatar da shi to wai kam nawa ne ma in ya mallaka ya zama gani ba sai yayi roko ba nawa ne wa kam nawa ne algina wadatar da sai ya mallake ta sannan zai zamo ya kare kanshi ko an hana shi ya roko ko ko a ba zai roko ba kam nawa ne domin ya zo watan hadisin abdullahi bin mas'ud radiyallahu anhu yace ya rasulullahi mal gina menene wadata menene wadata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace 50 dirhaman in kana da dirhami 50 kaka roki kowa kaka yi bara in kana da dirhami 50 kaka roki kowa kaka yi bara shine ma'ana shine ma'ana sannan kuma ga wannan abin nan da zamu karanta abin da yasa Imam Bukhari ce kamil gina wa qaulin nabi sallallahu ta'ala wasallam da zancen annabi sallallahu alaihi wasallam wala yajidu ginan yugunihi wala yajidu ginan yugunihi sharudan da mutum zai yi bara kuma shari'a ta yaddan mashi wala yajidu ginan bai da wadata yugunihi wanda za ta wadatar da shi gabanin roko to ita wannan ginan din kam nawa ne an fahimta to shine الإمام البخاري لقول الله عز وجل لقول الله عز وجل سبيل الله لا يستطيعون طلبا في الأرض إلى قوله فإن الله به عليم إيه. لقوله تعالى سبود زنشن الله تبارك وتعالى للفقراء الذين أخسروا الله تبارك وتعالى يشي للفقراء وأن الله من منين za a san kawai an ce lil fuqara to menene lil fuqara aka ce a wa ma tunfiqu abin duk da kuka ciyar saboda Allah ko za ku ciyar saboda Allah to bari ku ji waɗanda aka ce ku ba waɗanda aka ce ku ba lil fuqara yace fakirai za ku ba sadakokin ku lil fuqara fakirai za ku ba allazina ukhsiru fi sabilillah waɗannan da aka tare su fi sabilillahi cikin ɗaukaka addinin Allah wannan malaman tafsiri na da maganganu da yawa aka ce muhajirai waɗanda suka bar makka suka koma madina kwata-kwata sun bar shagunansu sun bar kasuwancinsu sun bar gidajensu saboda ɗaukaka addinin Allah sun zaɓi Allah da manzon Allah za ka yi ce mai kurmin baiti muhajiran ilallahi wa rasuli muhajiran ilallahi wa rasuli to kaga ukhsiru fi sabilillah wasu suka ce waɗannan su ne ahalus sufa ne su wajen ɗari hudu ɗin nan waɗanda ba su zuwa ko'ina su suna nan zaune wajen annabi sallallahu ta'ala da sallam ba tashi lokacin da wasu za su tashi zai su yi kasuwanci wasu je gonakinsu wasu je wasu ƙasashe ma su yi fatauci su suna nan ba sa son su ban nan wajen annabi sallallahu alaihi wasallam shine uhsiru fi sabilillahi aka tare su fi sabilillah kaga fi sabilillah abinda suke karba na ilimin sunna daga annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam yana ciki ko ko a'a sun hana kansu domin su dan zaman da suke yi da an yi ko jihadi suna karba ilimi wajen annabi sallallahu alaihi wasallam in an yi ko jihadi kuma su dauki makaman su sai su wuce uhsuru fi sabilillah su iyakar rayuwar kenan an tattare ta an tare ta gaba ɗaya ba ta da wani aiki sai wannan to shi ne uhsuru fi sabilillah wasu kuma suka ce muhajirai ne aka nufi wasu kuma suka ce ahlus suffa ne waɗannan da domin in an ci gaba la yastadi'una darban fil ardi ba su iya tafiya fil ardi a cikin ƙasa yani ce ad-darbu fil ardi as-safaru ma'ana ba su iya zuwa tafiya lokacin da wasu za su tafi fatauci su kai ko su sawo ko su je su sayar su suna nan ganin suke da sun daga wajen annabi sallallahu ta'ala sallam wani abu zai kuce musu na ilimin addini za ka ba su yadda su rabu da annabi sallallahu sallam shi ne la yastadi'una darban fil ardi aka ce su ne wannan ahlus sufa din la yastadi'una darban fil ardi yace yahsabuhumul jahilu agniya jahilu domin ya ce ila qaulihi fa inna Allah bihi alim kaga sai an karanto kenan duka to shine yace hasabuhumul jahilu agniya amin at-ta'affuf aljahilu wanda bai tsaya kwankwance ba aljahilu wanda bai jarraba su ba duk an fassara shi a wajen malaman tafsiri yahsabuhum agniya zatan su yake mawadata ne min ta'affuf saboda kamewa ba saboda sifar da suke da ita ba domin akwai fasarori da yawa wanda wasu sun yi ta'aqqubi akan wasu fasarorin kamar ina jin lokaci yayi wanda za mu tsaya a nan insha Allah mun dawo sai yanzu domin akwai maganganu masu yawa a tafsiri kuma lokacin da muke da shi ya cika اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومن داره العظيم سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين